قدرته على العزيز في قهره على العالم بحال العبد في سره وجهره أحمده سبحانه وأشكره على القضاء حلوه ومره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابتدع الخلق وأنشأها بقدرته وأجرى الأمور على مشيئته وإرادته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شرفه ربه وزكاه فكان أعظم الناس طاعة لمولاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع أثر أثره واقتفاه أما بعد لقد دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى تدبر كتابه الذي هو السر من إنزاله لنتذكر ونتعظ عباد الله فموعودنا اليوم إن شاء الله تعالى مع آية من كتاب الله نقف عندها بتأمل فنتدبرها ونغوص في بحار معانيها ونستلهم الهدى من ضوئها ألا الله أن يوفقنا قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا تجهلون حقيقته فيصب عليكم من فوقكم أو يثيره من تحت أرجلكم أو يلبسكم فرقا وشيعا على أهواء شتى كل فرقة تشايع إماما في الدين أو تتعصب لملك أو تتعصب لملك أو رئيس أو يذيق بعضكم بعث بعض فيقتل بعضكم بيد بعض ورد في التفسير بالمأثور وكلام المفسرين أن العذاب أن المراد بالعذاب من فوق الرجم من السماء والطوفان والصواعق والريح وإسقاط السماء كما وقع لبعض الأمم القديمة وبالعذاب من تحت الخصف والزلازل والغرق وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في هذه الآية فأما العذاب من فوق فأئمة السوء ومن تحت أرجلكم فخدم السوء وفي رواية من فوقكم أي أمراؤكم ومن تحت أرجلكم أي عبيدكم وسفلتكم ويشمل اللفظ والله أعلم ما نشاهده في هذا العصر ما تقذفه الطائرات من القنابل ومقذوفات المدافع البعيدة وكذا ما ترسله السفن الغواصة في البحار ويحدث الدمار وإفساد الأوضاع والموت الجماعي وقوله تعالى أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرق, فرق, فرق, فرقا مختلفة الأهواء متباينة المشارب خلط اضطراب الأمور والشؤون فيختل أموركم ويفشو فيكم الفوضى فيجعلكم متحزبين مختلفين يكون بدايته جدال وصراع وخصومة ونزاع ثم يعمكم البلاء فيأكل بعضكم بعضا فبذلك يزول الأمن ويدخل الفساد في أمور الأمة ويقرن الهرج وهو القتل وقوله ويذيق بعضكم بعث بعض أن يسلط بعضكم على بعض بالقتل والتعذيب روى الإمامان أحمد والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد وذكر السعدي سبب وقوع ذلك فقال فهو القادر على ذلك كله فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم وذكر ابن عاشور المقصود من الكلام فقال المقصود من الكلام ليس الإعلام بقدرة الله فإنه معلوم لكن المقصود التهديد بتذكيرهم بأن القادر من شأنه أن يخاف من بأسه وروى الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أنا مسلمين مسأل بركة wadiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala a wannan yini namu na juma'a yau muna goma ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 idan miladiya yau goma sha uku ga watan tara shekara ta 2024 wannan khutuba tamu wato ina son ne mu haɗu tare da ku mu tsaya da kyau mai nazarin wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wacce Allah ya saukar da ita a cikin sautal an'am mu tsaya mu fahimce ta da kyau mu bibiye ta ko da a gurguje ne sannan sai mu auna halin da muke ciki da wannan aya me yiwuwa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka mana ya ba mu mafita akan halayen da muke ciki da damuwa da muka nutsa muka nutse a ciki ga baki daya wato wannan aya aya ce a cikin sautul an'am da na tsaya na karanta wannan aya sai na fahimci akwai waɗansu uquba yanayi kala biyu da Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarta ɗanɗana ma bayi in sun kangare masa. Uƙuba kala biyu, uƙuba wacce za ta fito kai tsaye daga Allah, da kuma uƙuba wanda Allah zai amfani da ɗaya daga cikin halittu ya azabtar da ‘yan uwansa halitta. Allah zai amfani da waɗansu azzaliman shugabanni ya ɗanɗana ma al'umma kuɗa. Allah zai amfani da waɗansu ƙasƙantattu kamar yadda za mu ji a cikin khutubar wanda yake da can so an san su ma ba a ma ɗauke su mutane ba ƙasƙantattu ne a cikin al'umma Allah ya amfani da su ya azabtar da al'umma idan sun kan gari masa. Da haka uquban ta ƙofofi guda biyu za ta zo, ko dai ta zo daga Allah kai tsaye, kamar irin abin da muke gani na ambaliyar ruwa, na girgizan ƙasa, kaɗawan iska wacce take ɗauke da azaba. da zafin rana wanda ke haifar da miyagun cututtuka da mutuwa da gurɓatan yanayi kamar yadda suke faɗi ko kuma waɗansu daga cikin nau'o'in azaba wanda Allah subhanahu wata'ala yana aiko ma bayi lokaci bayan lokaci sashi na biyun kuma shine irin yadda Allah subhanahu wata'ala zai ɗauki waɗansu daga cikin bayi ko shugabanni ko waɗanda kai kana rena shi kana ganin kafi ƙarfin shi kana ma rena mishi wayo kana ganin ko wayo bai da shi kila har in ana buga misali da rashin wayo ma sai ka rika buga misali da shi Allah ya amfani da shi ya azabtar da bawa ko ya azabtar da al'umma to duka waɗannan abubuwa wannan aya ta ƙunshe su kuma muka naƙalto malamai na musulunci suka faɗi menene dalilin da ya sanya Allah zai ma bayi waɗannan nau'o'in uquba uquba daga gare shi kai tsaye ko uquba daga bayansa wanda kuma duk dai in ka tattara bayanan zunubi ne da kan gare ma Allah subhanahu wata'ala idan kuma aka ce jama'a mu dawo mu koma ga Allah mu dawo mu kyautata aiki mu dawo mu ji tsoron Allah to sai ya kasance masu ikhlasi a cikin mu shine wannan kalman kawai ita ce komawa ga Allah duk wanda ka taba sai ce gaskiya fa sai an koma ga Allah to amma ita wannan kalman ita ce kadai komawa ga Allah baya ga haka ba wani abin da mutum yake yi na banna guda goma da zai ce kai bari in daure in bar guda ɗaya zai wahalan gaske ka samu wanda ya ce bari in daure saboda irin wannan ukuba da azaba ke mana da Allah ke mana mun gane akwai matsalolin kanmu bari in daina laifi guda ɗaya wanda yake a baya da can ina yi zai wahalan gaske ka samu wanda ya bar wannan zai wahala amma kana iya samun ɗaruruwan mutane kowa zai ce maka gaskiya sai an koma ga Allah to amma iya komawa ga Allah ita ce wannan kalman da ya furta da bakinsa amma bai bar laifi ba da yawan mu ma laifuffukan da muke yin ma ko tuban ma ba ma yi sai dai wannan tuban dai da muke yi yamu yamu an haɗu da baki wanda bata ma kotsa cikin zuciya ba ka Allah da ya gafarta mana ka Allah da ya shiryatar da mu iyakanta baki bata kotsa zuciya ba ballantana Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan addu'a Allah ya gafarta din saboda ita ma tuba tana da bukatun ikhlasi tana da bukatun sai ka nufaci Allah kuma kayi da gaske Allah kake nufi ya yafe maka to shi yasa nace mu dauko wannan aya aya ce ta 65 a cikin suratul an'am wanda ya koma yana iya ƙara faɗaɗa bincike akan wannan aya ya ga zantuttukan malamai ya ga waɗansu hadisai masu yawa wanda suke ƙarƙashin wannan tafsirin wannan ayan mai yiwuwa kila Allah subhanahu wata'ala ya amfani da mu gabaki daya Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu huwal qadiru ala an yab'atha alaikum min fawqikum Allah shine mai cikakken iko akan ya aiko muku da azaba min fawqikum daga sama aw min tahti arjulikum ko ya aiko muku da azaba ta karkashin kasa ta karkashin ku aw yalbisakum shiya'an ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya rikitar da ku ya sanya ku ku zama kungiyoyi daban-daban fahimtan ku daban-daban al'umman da ya kamata ta dunkule sai ka samu fahimta goma a cikin ta al'umman da ya kamata su yi hadin kai sai ka samu sabani da rarrabuwa a cikin su al'umman da ya kamata su taimaki junansu sai ka samu cin duduniyan juna da batanci ga juna da kuma ainihin walakanta juna wayo zai ƙaba abakun ba a saba'ab kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗanɗana ma sashen ku kuɗa da sashi Allah ce unzur ka duba kaifa nusarrifu al-ayati yadda muke jijjuya ayoyi muke bayanin su filla filla muke aje komi a mahallinsa la'allahum yafqahun fata dai Allah ya sa mutane za su fahimci wannan sakon da Allah ke gaya musu ma'anan wannan aya ita ce Allah fa shine mai cikakken iko da zai iya aiko muku da azaba wata irin azaba wanda yake ku kasa gane kanta ku kasa gane gabanta da bayanta Allah shi ke da wannan cikakken ikon sai ya yi muku ruwan azaba daga sama idan ya ga dama ko kuma ya farar da azaba ta ƙarƙashinku ko kuma ya jarabce ku ya raba kawunanku ya sassaɓa fahimtanku ya bar ku a cikin bala'i da azaban saɓani sai kaga kowace ƙungiya ko kowace tafiya tana alfahari da jagoranta ne kawai mu ƙungiyanmu kaza ne da haka shugabanmu shine wani da haka mu in ba shi ba kowa banza ne in ba shi yayi ba ko in ba ni nayi ba kowa banza ne waɗansu su koma suna alfahari da wani mai mulki mu ne yaran wani in ba wanan nan ba kowa banza ne mu ne ƴan gani kashenin wani mu ne ƴan bangan wani in ba wannan ba kowa banza ne ko kuma wani jagora ko ma dai ƙaramin jagora ne ko kuma Allah subhanahu wata'ala cikin hikimansa ya azabtar da sashen ku ta hanyar sashi sai ya sanya mutuwan junanku a hannun ɗaiɗaikunku akwai mutuwa daga Allah wacce take kowa ya santa to akwai mutuwan kuma da idan Allah ya ga dama ya jarabce ku da ita sai ya sanya mutuwan ɗaiɗaikunku a hannun ɗaiɗaikunku wani ne zai kashe wani ko da bindiga ko da wuka ko da wani abu da ke kisa ko guba ko sihiri sai ku ta kashe junanku ya zo a cikin tafsir albil ma'asur wanda aka tusgo a cikin hadisai da kuma zantuttuka na malamai masu tafsiri suka ce ma'anan al'azabu min fawq abinda ake nufi da azaba daga sama shine rajam ar-rajmu min as-sama irin yadda Allah ke yin ruwan duwatsu ko ruwan wuta ga waɗansu al'ummomi kuma duk wannan ya faru a cikin tarihi akwai wanda Allah ya yi musu ruwan duwatsu ne akwai wanda Allah ruwan wuta ya yi musu daga sama domin tsakon kwani na wuta ne Allah subhanahu wata'a ya aiko musu da shi idan aka jefa ma mutum zai fatattaka zai fatattaka kwakwalwansa ya fatattaka cikinsa har dabban da yake kai ita masu ya fatattaka ta saboda wuta ne tsakuwa ne amma na gidan wuta tsakuwa ce amma ta gidan wuta ko kuma a tsufan Allah ya ta zazzago ruwa daga sama ruwa mare gaba ruwa mai halakarwa shi yasa ashe annabi idan ya zo addu'ar roƙon ruwa ba ruwa kaɗai yake roƙa ba baya cewa Allah ka ba mu ruwa kawai kamar yadda mun yi magana akan roƙon ruwa zaka ga yana roƙon ghaisan nafi'an ghaira ba mai amfani ba mai cutarwa ba mari'an ruwa nutsatsen ruwa mari'an kuma mai yawa wanda zai amfane mu haka manzon Allah ke roƙo wani wurin ka je na roƙo Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan a saukar da shi mamako amma a gefen mu ba a cikin garuruwan mu ba wani wurin ka je na addu'a Allahumma alal akami wazirabi wa butunil audiya ya Allah in an tashi saukar da ruwan nan ya Allah saukar da shi a kwazazzabai a duwatsu a kai shi tushen itatuwa amma garuruwan mu da dakunan mu ya Allah ka tsayar da mu haka zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a idan yana roƙon ruwa saboda me akwai ruwan da yake dufana ne haka aka yi mutanen annabi Nuhu Allah ya halakar da su ruwa ta sama ruwa ta ƙasa suka halaka fir'auna ma da Allah ke so ya ga bayan shi ta hanyar ruwan ne fa da haka wannan ruwan da kai a fahimtanka kana ganin kawai in ruwa ya zo shikenan amfanin gona ya tsara shikenan sai a ci abinci a rayu a miƙe kafa to manzon Allah ba haka yake fahimtar ruwa ba ruwan nan akwai ruwan rahama akwai ruwan azaba Allahumma suqiya rahmatin la suqiya azabin wala bala'in wala hadamin wala gharqin a wata riwaya ya Allah ka bamu ruwan rahama ne ba ruwan azaba ba ba ruwan bala'i da halaka ba ba ruwan da za a nutsar da mu a ciki ba shi yasa hadisi ya tabbata nana Aisha take bada labarin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga hadari zaka ganshi ba shi daki ba shi waje ya shiga ya fita ya shiga ya fita nana Aisha ce manzon Allah naga in hadari ya hadu hankalinka ba a kwance yake ba ba rahama ce Allah zai saukar mana ba manzon Allah ce yake na Aisha ai hadari ba rahama kadai yake saukarwa ba ko baki ji fadin Allah subhanahu wataala falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilat mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna Allah ce bal masta'jaltum bihi rihun fiha 'adabun alim lokacin da Allah ke sanya halakar da adawa sai ya dauke musu ruwa suka koma ana ta neman ruwa ruwa ruwa ruwa kawai sai Allah ya hada hadari hadari ya bakin kirin sai suka koma ana ta murna haza aribun mamqiruna ga hadari nan za a yi ruwa ga hadari nan aka fara kaye kaye Allah ce masta'ajaltum bihi yace ba hadarin ruwa bane abinda kuke ta nima ne ba dai azaba kuke nima ba to masta'ajaltum bi abinda kuke nima a kawo din shine wannan Allah ce rihun fiha azabun alim wata irin iska ce wacce take dauke da azaba mai radi a cikin ta to daka ruwan nan da kuke gani baiwar Allah ce akwai ruwan da kana gani wallahi ka san aiko ta akai kai ka san ba ruwan ba wai kawai ganin dama ne kawai tace bari in fito da ganin irin wannan ruwan wallahi ka san yar aikin Allah ne dama Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san iya adadin rundunan Allah sai shi duk abin da kake jin zai iya saka farin ciki kuma Allah zai iya azabtar da bawa da shi kaga ruwa yana tafiya kaga lamma tsagalma ruwa yana ɗagawa kai da gani wannan ruwan ka san ba ba wai kawai wai kawai dam ne yayi fashe ba an fusa ta Allah ne an fusa ta Allah ne Allah yayi mana ruwan azaba ruwan dai ruwan dai da muka sani amma na azaba kuma Allah ya ga mana irin wannan a cikin kissan a cikin sautin saba'i da yake cewa fa'arzu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ila al-kafur Allah ce lokacin da suka kangare fa'arabu suka kangare fa'arsalna alaihim sailal arimi Allah ce sai muka yi musu azaba da ambaliya na dam dam ya fashi sai Allah ya musu azaba da ambaliyan ruwa wanda da suna cin mai daɗi suna cin mai kyau sai aka mai da su cin goruba cin cin cin magariya irin waɗannan kayan taura kayayyakin wahala wanda da suna cin tufa suna cin inabi suna shan lemu suna cin ayaba suna cin gwaiba suna shan gwanda kayayyakin marmari inabi masu daɗi amma sai ga sun koma suna gwagwiyan goruba shine abincin rana shine abincin dare Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wannan sakamako ne idan al'umma suka kangare mu Allah suka kafirci to shine sai Allah ya saukar da irin wannan azaban ya saukar da iska iska ta kada ta kada ta tabanna ta ruguje gidaje ta daukace gine-gine ko kuma irin yadda Allah subhanahu wataala kan sanya tsawa daga sama ta fado mu wata al'umma wannan duk malamai sun fassara shi a matsayin irin azaban da Allah ke bayi ta sama idan sun kan gari ta ƙasa fa manzon Allah sallallahu alaihi ya fassara shi akan al-khasf kisfewa a kisfa al'umma gabaki daya a cikin maganganun malaman tafsiri suka kawo girgizan ƙasa suka kawo ambaliyar ruwa duk yana cikin hanyoyin da Allah ke azabtar da al'umma idan sun kan gari. al'imam ibn jarir da al'imam ibn abi hatim arrazi sun ruwaito riwaya daga sayyidina abdullahi dan abbasin da yake fassara me ma'anan Allah ya azabtar da ku min fauqikum yace shine a samu mugayen shugabanni azzaliman shugabanni shugaba 'yan ƙasan shi na jin yunwa suna kuka har suna mishi zanga-zanga amma yana siyo jirgin sama na dalolin miliyoyin kuɗi yana siyo jirgin ruwa na dalolin miliyoyin kuɗi yana can yana wadaƙan shi mace-macen da ke faruwa a cikinku bai dame shi ba ana cikin wannan hali kuma sai a ce muku an ƙara kuɗin man fetur ɗin dama kuna zanga-zanga ne don a rage kuɗin to yanzu ba ragewa za a yi ba za a ƙara yi shi ya sa lokaci ya yi baya ga mun ƙasƙanta ga Allah mun roƙi Allah mafita da fatahi to mu kuma tsaya mu karatun ta natsu kar mu ƙara ɗauko wani mugun shugaba mai kuɗi wanda ya saba da mu'amala da bankin duniya da bankin lamini na duniya ya saba mu'amala da turawa makiyanmu kar mu ɗauko shi mu ɗauko talaka fitik wanda ba shi da komai kuma cikin matasa ba cikin tsofaffi ba mu ɗauko cikin matasa irin a baya a baya ga wani ya yi mulki bai kai shekara arba'in ba obasanji a wancan na farko ya mulki bai kai shekara arba'in ba buhari ya mulki bai kai shekara arba'in ba duk haka suke ba kai shekara arba'in ba kasan ta fi kyau amma yanzu kawai mun je mun bata makan mu a lokacin a banza a kawai mun dauko wani tsofaffi sun saba mu'amala da arna sai abin da suka dora su akai suna ta azabtar da mu to amma dai ga gashi sai na Abdullahi dan Abbas ya faɗi Allah zai amfani da miyagun shugabanni azzalimai shi ta dandana mana kuda muna kuka amma kunnun su haka idan su haka basu ji ba basu gani ba maimakon a samu sauƙi sai ƙara tsanantawa to ya Allah muna roƙonka duk shugaban da ka jarabce mu da shi ya tsananta mana Allah ka tsananta mishi duk wanda bai damu da talaucin mu da rashin mu da kakanikayin mu ba Allah ka jefa shi cikin talauci da rashi da kakanikayi Allah ka isar mana daga miyagun waɗannan shugabanni Allah ka ba mu mafita Allah ka sa mu koma gare ka kuma ka kawo mana mafita daga gare ka sayyidina abdullahi dan abbas ya ci gaba da cewa ma'anan fadin Allah wa min ta arjulukum Allah ya azabtar da ku daga karkashin kasan ku shine a jarabce ku da masu hidima amma mugaye mugaye ma'aikata gwamnati kananan ma'aikata mugaye azzalimai kaga mutum masinja amma yana da wayan da zai boye fayil din wani saboda ba sa dasawa mugu wanda da shi ya kamata a haɗa kai fa a yaƙi zalunci to shi ma azzalimi kaga masu karɓan harajin local government in sun karɓi harajin da yawa ba ma za su yi local government ɗin ba haka za su azabtar da ƴan uwansu talakawa mutum yana ɗan na fifin shi yana neman abinci amma sai yanda ƙarfinsu ya ƙare haka za su azabtar da shi su ma mugaye ne kaga wani shi ɗan kaskeliya ne shi ma mugu ne ko ka ba shi cin hanci ko ya asabtar da kai ƙananan ma'aikata azzalimai da haka sama a gurɓace ƙasa ma a gurɓace shaidina abdullahi dan abbas ya ce ma'anan wannan kenan Allah ya ce ko kuma yalbisakum shi'an ya maida ku kanku arabe tunaninku arabe kowa makwarkwadan shi inda yake kwankwado ra'ayin shi da fahimtar shi daban daga nan ne sai al'amuranku gabaki ɗaya sai ɓalɓalci sai fauza rashin kan gado da rashin tsari shiga cikin al'amarinku sai ku zama ƙungiyoyi mabambanta malaman tafsiri suka ce irin wannan za ka ga farkon shi sai a yi ta jayayya wancan ya ja wancan ya ja wancan ya ce fari wancan ya ce baki wannan ya ce ja wannan ya ce a fara daga yanzu wannan ya ce sai gobe wannan ya ce ta sama wannan ya ce ta ƙasa a rasa haɗin kai abin da ya kamata a ce yanzu ya muye munan muna sallah wuri daya muna da fahimta iri daya to in muka zo mu hada kanmu mu fahimta iri iri fahimta cikin mutum goma ma sai gagara to shine sai a fara da jidali jayayya sai a fara da kusuma sai a fara da taɓan mutuncin juna daga lokacin nan sai bala'i ya mamaye al'umma sai mu koma cin junanmu a lokacin nan ne sai zaman lafiya ya ɓalɓalce sai ɓanna da fasadi ya taru a ban ƙasa daga nan kuma sai mutuwan ƙare dangi ta faruwa haka al-imam ibnu ashur da yake fassara wannan ayan haka ya kawo wannan duk da yake na haɗo bayanan malamai ne da yawa amma haka ya kawo wannan zantuttukan cewa daga nan sai ku koma shin junanku daga nan kuma shikenan yaƙe-yaƙe da zubar da jini ya riga ya faru a cikin al'umma Allah ce wa yuzika ba'dakum ba'dha ba'din Allah zai dandana masashin ku kuda da sashi sayyidina Abdullah dan Abbas yace Allah zai dora sashin ku akan sashi sai ta kashe juna ku ta kashe juna kuna azabtar da junanku kamar yadda muka ce a can fassarar ibnu abbas kaga wanda kake daukan shi kaskantacce wai ka da in kana ana son a misali da wani mare kan gado sai a ce maka wai ga wani bafilla ce ya je kaza kuna rena tunaninsu kuna rena wayansu yanzu ka gaya mun yanzu nan wanda ba zai duk cikan mu kowa shiga taitayin sa mun kan gare ma Allah Allah ya san hanyoyin azabtar da bayi a wani hadisi duk da kasancewa in su daga cikin malaman hadisi sun raunana wannan hadisin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ma'anan qul huwal qadiru ala ayyi ba'atha alaikum wannan ayin da muke magana akan ta sai annabi ya ce amma innaha ka'ina ana nan ana nan fa sai ta faru wa'annan abubuwa guda hudun da kaji manzon Allah ya faɗi sai sun faru sai ya ce walam ya'ti ta'wiluha ba'd amma dai fassaranta har yanzu bai zo ba amma yana nan zai zo a wani asari da aka tasgo daga Ubay bin Ka'ab da yake bayanin cewa manzo Allah sallama yayi batun cewa na roki Allah waɗansu abubuwa guda hudu Allah ya bani biyu amma Allah bai bani guda biyu ba shine har ubai yake cewa bayan mutuwa Annabi sallama guda biyun an gansu amma sauran biyun ana nan ana jiran su abu na farko shine aiko mana da ruwan azaba daga sama ya kashe mu kisan bai daya Allah ya amintar da manzon Allah cewa ba za a yi haka ba in dai annabi da sabai suna nan ba za a yi haka ba amma bayan annabi sallallahu akwai yawan hakan ya faru ko kuma a wani fasaran da malamai suka yi cewa a dai halaka al'umma bai ɗaya ta hanyar ruwan na ko hanyar azaba daga sama ba za a yi ba amma ana iya samun gari guda Allah ya aiko musu da irin wannan ruwan azaba ko ƙasa guda ma Allah ya aiko musu da wannan ruwan azaba amma al'umma bai ɗaya Allah ya musu wannan ukuban Allah ba zai yi ba to haka nan ma kisfewa ta ƙarƙashin ƙasa shi ma haka amma ana iya samun wani wuri a ji a kisfe su a tada musu da hankali a tada musu da hankali to biyun wannan shine Allah ya bashi ya yadda ba zai mishi wannan ba amma biyun da Allah ya hana shi shine Allah bai amintar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi wannan ba cewa ba zai sanya saɓanin fahimta da saɓanin ra'ayi tsakankanin al'umman shi ba haka za su dawwoma cikin saɓani sai dai wanda Allah ya masa rahama Allah kai mana rahama ko kuma Allah ya azabtar da sashi da sashi Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan haka nan al'umma za mu ta azabtar da junanmu azzalimai su ta azabtar da mu babu dalili to duk dai wannan yana daga cikin abin da aka tasgo a cikin wannan hadisi shi yasa al-imamu sa'adi da yake fassara wannan ayan yace babban dai abin da ake fata shine mutane su tsoraci fahadharu min al-iqamati ala ma'asi mutane su tsoraci dogewa akan saban Allah fayusibukum min al-azabi ma yutlifukum wa yamhaqukum sai Allah dandana muku azaban da zai karar da ku zai kuma ainihin walakantar da ku hakanan al-imamu ibnu ashur a cikin tafsirinsa yace wannan tsawa ne Allah yayi ga mutane domin ya nuna musu cewa idan fa aka ce Allah shine alƙadir mai iko to ku ce ku taka tsantsan da wannan mai ikon kar ku ƙetare haddinsa kar ku saba mu abin da ya zo da shi haka nan al-imam al-imam al-qasimi a cikin tafsirinsa da ya nakalto maganganun malamai akan wancan addu'a da annabi sallallahu alaihi yayi aka karbi sashi Allah ya ki karban sashin sai yake cewa wa amma adamu ijabatihi fi ba'sihim dalilin da ya sanya Allah subhanahu wataala ya ƙi karɓan addu'an annabi akan kada ya sanya saɓani tsakankanin bayinsa al'ummansa sai ya ce fa bi dhunubin minhum saboda zunubin da ke tare da su ne wali annahum ba'da tablighihi sallallahu alaihi wasallama lahu yace bayan manzon Allah ya zo musu da shari'a wa nasihatuhu lahum yayi musu nasiha lam ya'malu bi qawli sun ki aiki da koyarwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya jarabce su da irin wannan hali da suka samu kansu a ciki ya Allah muna neman muna neman gafaranka muna tuba zuwa gare ka ya Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka ɗaukake mana innan musibu ƴan uwanmu da aka jarabce su da ambaliya da kowace irin jarabawa ma a sassan ƙasan nan don wuraren da yawa to ya Allah ka bamu mafita ga baki ɗaya Allah ka kai agajinka zuwa gare su da gare mu Allah ka ɗaukake mana innan musibu da bala'o'i Allah subhanahu wata'ala ka mai da mu kan addinin ka addini na gaskiya Allah ka jirta aƙidojinmu Allah ka raba mu da shirka da bid'a da sabo Allah ka tabbatar da daga daga mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يرح من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك